سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار وإياك يا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokin mu a daidai wannan rana da muke karatu a cikin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da yake bance ta yana yin bayanin aqidan mazanjiya aqidan annabi da sahabbai idan ba manta ba a wata sati mun yi magana akan mai shari akan wa'anzala alaihi kitabahul hakim insha Allah ta'ala za mu fara karantawa kuma sai mu sharhi abin da kuma zai biyo baya insha Allah qala yace kuma qadama risalata wan nazara Allah ta'ala sai ya cika manzancinsa da kuma gargadi wannan buwa da annabta bi Muhammadin da annabta annabi Muhammad nabiyi annabinsa sallallahu alaihi wasallam وجعله آخر المرسلين كما الله sai sanya annabi Muhammad din karshen manzanni bashiran yana mai yana ma bishara ga mai da'a wa nadiran kuma yana gargadi ga wanda yake sabon Allah wa da'iyan ila Allah bi idnihi kuma yana kira zuwa ga tafarkin Allah da izinin sa wa sirajan munira kuma shi fitila ce mai haske duk wanda ya yarda manzo Allah to ya hasuka ya samu shiriya وأنزل عليه كتابه الحكيم الله تعالى سكر مثل لكتابه لكتابه سنتك الهتمة وشرح به دينه القوي ثم يحسكك الدين الساعة وتميكك النبي أيك أن محمد صلى الله عليه وسلم وهدى به الصراط المستقيم ثم الله تعالى شرير إذوا بحفرك مجلسي تهنيا أيك أن محمد صلى الله عليه وسلم وأن الساعة آتية ثم للي dan tashin kiyama mai zuwa ce la raiba fiha babu wani kokonto game da zuwan ta wa anna allaha yab'athu man yamut kuma allah ta'ala zai tada matacci matacci kama bada'ahu kamar yadda ya kage su ya rudu da haka za su haka za su dawo kun ba manta ba wanda muka faɗa wata sati mun yi magana akan wa anzala alayhi kitabahu hakim Allah ta'ala ya saukar ma manzon Allah littafin sa mai cike da hikima da kace hikima a wato hikimar Qur'ani za a iya ganin shi wajen rarrabewa ayoyinsa Qur'ani a rarrabe yake ba wai a dungula ba wai yayi bayani ne da da ba wanda zai gane shi ba kuma Qur'ani yana sanashe da musulmai da duk wani mumini dokokin Allah ta'ala da abubuwa ne da suke da alaka da abinda alhakimu ke magana yau insha Allah za mu shiga a abinda malam ke cewa kun wata rahabin dinahu daga nan har zuwa wata rahabin dinahu kawai wa hada bi siratal mustaqim malam zai shiga bayani a cikin wasu abubuwa da suke da alaka da hikima na Allah ta'ala cewa Allah ta'ala yana da wasu abubuwa da wasu hikimomi da saboda su yake yin wasu abu wato da abin da Allah ta'ala yayi to hikimarsa yasa ta yi haka in ka bai yi ba to hikimar sa ta sa bai yi haka din ba to a nan abinda ma zai mana magana a wata ra'ayi ne na wani kawai wa da biyu siratal mustaqim zai ambata mana wato wasu daga cikin kuma Allah ta'ala wanda saboda su ne a yayi wasu yayi wasu abubuwa kamar aiko manzon Allah Allah ta'ala ya aiko manzon Allah saboda ya haska addini daga cikin dalilin da yasa ya aiko Annabi Muhammad shine saboda ya haska mutane addinin Allah ta'ala tafarkin Allah ta'ala wajibinci daga ciki kuma saboda shi manzo Allah din wato ya ya shiyar da halittu duka zuwa ga tabarki madaidaici tabarkin da ya umarni a bita a tabarkin da in ba wani tabarki ba ya amsa ba ita ce kadai tabarki mi kakkiya ko wani ko wani tabarki wacce ba tabarkin manzo Allah ba wanda shi ya zo ya faɗa ya ce wannan ita ce tabarkin Allah to kuma wannan tabarkin ba ta ba tabarki da Allah ta'ala zai izina da ita ba gabanin wannan an lura a gaba malam yayi magana cewa albahidin rusula zai ya kama da hujja cewa a baya ce ya aiko manzanni saboda tsayar da hujja to wannan ya daga cikin kuma shi ma hikiman aiko manzanni hikiman aiko manzanni na farko bushara ga mai da'a na biyu annazara ko na'am annazara gargadi ga wanda yake sa'a wa Allah kaga daga cikin hikiman kenan daga cikin hikiman kuma akwai haskaka addini haskaka wato tabarki majalisi daga cikin hikiman akwai tsaye da hujja to wannan ne yana nuna maka cewa Allah ta'ala duk abin da kaga yayi wato akwai wato hikima gamsasshiya isasshiya game da aikin Allah ta'ala da abin da ubangiji yayi to to yana da hikima da yasa yi haka akwai hikima da ta hukunta yasa yi haka din kuma akwai wata faɗaɗan ilimi da abin da zai wani yayi to ba wai kamar mu ne ba idan muka yi muna muna kokontar abin da zama alkhairi ko ne zama ba a Allah ta'ala baya yin abu kuma daga baya koma yana cewa da ma ko bai ba ko na abin wannan kamar saboda jahilci ko abin da kama da wannan Allah ta'ala ya da ilimi faɗaɗa ya da iya gewa to gewayayye da gewaye komi da kowa saboda haka duk abin da kaga yayi yayi shi ne da hikima da kuma wato ilimi faɗaɗa ba ne ce wa sharaha bihi dinahu qawi Allah ta'ala ya haskaka da aiko ta hanyar aiko manzon Allah ko saboda aiko manzon Allah addinin sa mikakke a shar a kamar da Hausa muke cewa sharhi sharhi gaban ƙara kace ko bayani dama a sharhu a sharhu a yare yana magana wato al-kashfu wa izalatul ghumum wato wani abin da yake ba a yaye shi ba sai ka yaye da mutane shi sai su gani tangaran to da cikin hikimar da yasa aka aiko annabi shine wato abubuwan da za su hanyoyi da za su cukurkuɗe mana wannan hanyar wato hanya ce wanda da ce waje da ciya ko ba hanya ce waje da ciya ba to ai ko annabi in kaga inda ya tsaya hanyar da ya tsaya to wannan shi ke nuna maka cewa kuma wato ita ce hanyar Allah ya bada to shine ma'ana asharu cewa Allah ta'ala ya bayyana wato addinin sa miƙaƙe ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ya ce alqawim alqawim shine wanda ke tsayayye a tsaye yake a miƙe shine al-mustaqim dai shine al-mu'tadil as-sabil mu'tadil wato hanya wacce take a miƙe a miƙe miƙe take ba ta da wani bauɗewa la yi wata fiha ba ta da wani bauɗewa hanyar Allah ta'ala za a kanta tsotsar take idan kai ana magana hanyoyi to an samu hanyoyi da ba na Allah ba kenan amma shi hanyar Allah magana shi hanyar Allah babu wani tun kada ta ne tun farkon da ya da ya ce annabi Adam ya sako bayan ƙasa to ita wannan hanyar ita ce ba a samu canji ita wannan hanyar ita ce asalin abin da ubangiji ya kaji halitta a kanta in ba ita wato ko wata hanya ba a kishiyar wannan to ba ba shirya ba ce mata ce inda za gane wannan shi ne wato a qur'ani ya yi ta mana magana cewa wato annabawa duka addinin su guda ɗaya ne wato dan a gane cewa tabarkin Allah guda ɗaya ce za a ga duk yayin da ake magana tabarkin Allah za a yi magana guda ɗaya amma aka magana ta farkin shedanu sai a magana hanyoyi da yawa to Allah ta'ala ya cewa shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha Allah ta'ala shi shar'anta muku addini irin abin da ya ba wato annabi Nuhu umarni wallazi auhayna ilayka da abin da muka yi maka wahayi wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa da abin da muka yi ma annabi musa wasinci da abin da muka yi ma annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa wasincin da Allah ta'ala ya mushi ne an aqimu dinu wa la tafarraqu fihi ku tsayar da addini kar ku rarraba kar ku rarraba wato kaga hanyar Allah ta'ala a bikin take rodar wato hanyar tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammadu addini ne guda daya shi yasa shi yasa maza Allah a cikin hadisi ke cewa al-anbiya ikhwatu li'allat al-anbiya ikhwatu li'allat annabawa kaman wato yan uba ne abin da ke nufi da haka cewa annabawa kaman yan uba ne abinda wato mazala yasa yake cewa al-anbiya wa ikhwatu li'allat shine wato annabawa addini su guda ɗaya ne yanda wato in wanda yake ubansu ne zaka samu Allah su guda ɗaya ne ne to addini su guda ɗaya ne ana iya samun shari'a a ce wasu ƴan dokoki su dan bambanta amma shi da tsandawar tauhidi guda ɗaya ne da haka yanzu wanda zai kawo wani wani abu da zai zama ya kishiyar tauhidin manzon Allah to shi yana shine ne wata abu wani sabon addini ba addinin da Allah ta'ala bai karɓa ba kuma shari'a da ya zo da shi ba shirya ne wanda yake karɓaɓe ba saboda mai saboda maza da ce al'ambiya wa ikwatul li'allat ya kuma shara alaikum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu dina wa la tafarraqu fihi Allah ta'ala ya magana cewa an aqimu dina ku tsaya da addini an aqimu shi addini qawi tabarki madalici duk wani tabarki da ba tabarki maza Allah ba ko ba a cikin madalici tunda dama shi maza Allah shi ke shi ke isar da wato sako a madadin Allah ta'ala duk wani ba wanda zai zo ya ce ana masa wahayi ne saboda haka duk abin da zaka gane na addini zaka gane ne gwargwado yanda ka matsi umarnin manzon Allah da kuma haninsa daidai yanda ka san sunnan manzon Allah daidai yanda zaka san shari'a shari'a shari'a musulunci daidai yanda kuma kai baya baya da sunnan manzon Allah daidai kuma yanda zaka zama kai baka san shari'a ba shi yasa duk galibi za ka ga ana samun wanda suke suke wato kawo hanyoyi da yawa haka ta banki da yawa na shirya sai ka samu gaba ki dasu ma su kanta addini sosai ba ba wai na galibin wanda za ka gani ana cewa ana bin wani ana bin wani ana bin wani sai ka je in ka ce wanda ta bai taba wallafa na addini bai lafta ba sai dai wannan littafin na wannan shige tasa ka ga wannan ya ya ya ya ta hawa hawa duk yayi wasa a banza je kawai ya tuka wasu wallafa wallafe amma shi kan asalin qur'ani da sunna bai wallafa komai ba ko kuma da zai zama magana akan sunna ko kan qur'ani shekara ɗaya sai ga an an samu wato gyara ya kai goma daga wannan ba shine dama ba ka tabar ki ba tabbacin Allah ta'ala shine ya kaji ka ji wato malami na cewa Allah ya ce annabi ya ce mai sahabbai suka faɗa mai sahabbai suka fahimta kamar yadda malamai ke cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bi salwi wato in ka ji malami na cewa Allah ya ce to kaga wannan na Allah ne in an yi magana ka ce manzo Allah ya ce da wannan Allah ne in an yi magana kuma yana bin sahabbai saboda kafa za a daina musu albarka to wannan da Allah ne amma kaji da ya fara ce ai ya gani ya yi mafarki ya yi tsammani yana tunani ya gano to ba abin da zai gane babu abin da zai gane tunda shi ba masu yi bane ba sai nan zai je dinga masa wasu wayoyi a zuciya da zai na cewa ya gano bai gano koyi ba alhali shi ne dai ya yake wasu wasu yake makansa wasu wasu ba da ce wahada bi siratal mustaqim Allah ta'ala ya shiryar saboda aiko manzon Allah ya zuwa ga tafarki majalisi wato kaga anan Allah ta ambala sai ya mana amfani da lafazin alhuda alhuda a yaren larabci yana nufin al'ilmi alhuda yana nufin al'ilmi kamar yadda kishin shi abdalala yana nufin aljahal in aka ce alhuda to ana magana wato kasan wani ilimi idan aka ce wani yana cikin balal wato bai isa ilimi ba kamar yadda kuma a rusulu shi a rusulu shi kuma yana nufin bin ilimi aiki da ilimin ba zan kasan ilimi ilimi ka san ilimin da ba kuma kai aiki da shi da ba to kai aiki da ilimin shine kai abu in kuma kai aiki da ilimi ka mutar zuciya shine kai alqawaya to galibi alhuda in ka gani an yi amfani alhuda shi daya na sashin shari'a to ana sa kuma ka je ka goyo kuma a rushe shi ma saboda sanin ilimi kadai ba zai ce ka ba sai kai aiki in kai an yi amfani da abu dole sai ka dauko kuma alhuda din shi ma amma kuma a wannan samun wasu lokuta za a gani ai amfani da alhuda ba ana magana aiki da ilimin ba ana magana rashin sanin wani abu na ilimi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa zarka dallan ba'da yake cewa maza Allah kaga maza Allah ba za ka ce wai ba wai na aiki da san zuciyar shi ba ai ba na aiki da san zuciyar shi ba Allah na ga mu cewa ne ya same shi bai san wani abu na wahayi ba bai san wani abu na Qur'ani ba da wahayi da kuma wannan shari'a da aka ake masa wahayi da can bai sani ba daga baya ai sani shine wa zarka dallan ba'da الضلال هنا هنا فقد عدم العلم ما زال جاء سبي سليما وكما هذا وانا هنا قاعد تبتر da wato gaskiyar annabi cewa sai da ya shekara arba'in bai san wani abu na hasali ba bai yi ba rubutu ba bai san wani abu na me imanin ba me wahayin ba me wato wasu abubuwa da zai iya rarrabewa a zo ya zauna kawai a bar gida a wasu sun ga zuwa daga wajen limamin mata su ce me imani me kaza me kaza yana ba su amsa da san bai sani ba to shi Allah ya tabbata shi wa wajadaka dallan ba'da ya same ka da kan aibaka waɗannan abubuwan ba wato ubangiji na sai ya gaya mu cewa shi ma ni'ima ubangiji ya masa ko wata ka balla fa can wata aya kuma sai ubangiji na ya ƙara gaya mu cewa kazalika awhayna ilayka ruhan min amri ma kunta tadri mal kitab wal iman Allah ta'ala ke cewa da can ai baka san menene Qur'anin nan ba da can baka san me imanin ba amma ga shi yanzu kawai da muka da muka ga muka sauka muka ilimi kawai mazala idan ya zauna sai ga wasu daga yaman wasu daga irani wasu daga lateran wasu daga wani wuri kauye ba ya manzo Allah wani aiki ne zan yi ya kusance da ni zuwa ga Allah sai ya gaya mu ya uba ya manzo Allah me imani sai ya gaya mu ayyul a'mali afdal sai ce as-salatu waqtiha kaga wannan kaga wannan shine wato abin da da san manzo Allah bai da shi daga ba ka ba shi to shine afdal wato al-huda ilimin da sai ubangiji bai sa wato ba yi da bai ba manzo Allah wannan ilimin ba daga baya kuma sai ya ba shi kamar yadda Allah ta'ala ta ce wankuru kama hadakum wankuruhu kama hadakum ko ambace shi kamar da ya sanar shi da ku abin da da can muku sani ba wa in kuntum min qablihi la min la min dhalli ubangiji ke ya cewa da can ai muku san wannan abin na shirya da yanzu aka baku to wannan shine alhuda wato da ma'anar shi da ma'anar ta ilimi wato alhuda asalin ma'anar ta shine ilimi amma kamar da muka faɗa galibi shi lafazin alhuda a qur'ani yana tafiya ne da ar-rusul amma wani lokaci in ubangiji na sanya annabinsa gata sai ka ji yana cewa ma balla sahibuku wa ma gawa ma balla wato shi ba abin da ke faɗa ba kan jahilci ke faɗa ba wa ma gawa kuma ba wani bisan zuciya shi ke to kaga an ce na farko da ilimi yake yi na biyu kuma yana yi da adalci ne kuma wato baya masa zuciyarsa abinda aka gaya masa yake faɗa shi ɗan sako ne to kaga babin za a yi faɗa masa zuciyarsa in ko in ko a ɗan adam ba ka rasa mu da waɗannan abubuwan guda biyu Allah ta'ala ya tabbatar da yan duk wannan adam kowaye ne shi Allah ya tabbatar masa da wannan ɗabi'a guda biyu mutukar ba ya bi shirya ta annabawa ba Allah ta'ala cewa ina amul amara da Allah samawati wal ardi wal jibal ما بين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا الظلوم شيني الغاوي wanda yake mai zalunci mai sukun san zuciya aljahul kuma shine wanda bai san ilimi ba sai kuma a fata aka ce ghairul maghdubi alaihim wal dhalin al maghdubi alaihim shine wanda yake da yana masa zuciya الضالين kuma sune wanda ba su wanda ba san ilimi ba kamar nasara kaga su addini babu ilimi babu hankali ma ciki in hankali ya dama su kuma sun sun shi sun ko inda babu hankali bai yi ba na to wannan shi ne lafazin alhuda to anan da da da da maza da da malam ke cewa wahada bi siratal mustaqim za mu yi magana akan menene malam a cikin wannan ma'ana yake yi to sannan kuma lafazin alhuda a yaren qur'ani da sunna tana ma'ana guda uku ma'ana guda uku take zuwa da shi ina faɗan mana wannan saboda wani lokaci zaka ji an ce annabi baya shiryarwa wani lokaci ka ce annabi yana shiryarwa wani lokaci ka ce annabi yana amfanarwa wani lokaci ka ce baya amfanarwa wani kawai sai ya dinga ɗauka kamar malamai suna faɗa kawai san zuciyarsu to rage sanin ba me suke ya yaran malamai ne yasa ake faɗa haka akwai abin da lalle annabi baya yi in ka ce yana yi kuma kama Allah shirka ba ka da bambanci da wanda ya je bautan wani wani Allah kwarai da gaske akwai alhuda ta farko shine hidayatul fitrati wal khalq hidayatul fitra wal khalq wato Allah ta'ala yana da wani wata shiriya da yake bayarwa wanda akan ta yake halitta wannan kawai wato hakki ne da Allah ta'ala bai halitta ka ba kowa shi ba abinda Allah ta'ala ya halci da ya dabi an ci halittunsa akan ta to wannan hakkin Allah ta'ala ne baka cewa annabi yana yin wannan kace annabi yana yin hidayatul fitra wal khalq baka cewa yana yin wannan Allah ta'ala na cewa sabbih ismi rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara to kaga sai ce wanda shi ya tsara halittar sa ya tsara abin da halittar sa halittar za su yi ba da kuma sai shi da kaga wannan hidayatu fitra ce annabi baya irin wannan idan ka ce annabi yana yi kuma yanzu mutum ya shirka ya kawo a rika fahimtar waɗannan abubuwan wato shi ɗan shirkan nan ba ɗan uwa wato kamar su bai turu wani sanda za ka hau shi ka kai ba ka sani ba shi da kalin malamai suna cewa kaza daidai ne kaza ba daidai bane ka tsaya ka fahimta in ka fahimta sai ka bi sanin alif yanzu wannan aikin aikin Allah ne aikin Allah ne wannan aikin gaba ki dai ki baka dauka ka ce manzo Allah ne yana yi hidayatul fitra shine misali kamar dukkan mu da Allah ta'ala ya halice mu zaka gani kowane halitta da Allah ta'ala ya yi wato dabbobin mu da kayan adam mu kowa ubangiji ya sanar da shi tun yana yaro tun yana cikin ma ya sanar da shi abin da zai amfanar da shi da abin da zai cutar da shi zai da dabba zai yadda wato a bera ki jariri idan ya gama ya sanar da ba ya ce shi ne duk yadda kuma wato uwa take san ɗanta ya zuɗe mamanta iya abu da take sai ta samu shi a baki ko dai ya zuƙa ya rayu ko kuma ki zuƙa ya mutu wa ya koya mishi wannan a ƙarfa Allah ta'ala shi ya halitta kuma sai ya gaya mishi ya zai yi yana a lokacin da aka halitta ai ba ka kake zuwa ba ne kake maka ji kaje ka ce wai zo su ci abinci ba ko za ka kuma da kafa dan abubuwa sun san me za amfane su in ma sun ga mutum wato hatsin sun san a cikin tsakko wanda za su dauka wanda za zai taimaka wajen na rika wasu abinci ba wanda ya koya musu wannan to kace annabi yana irin wannan shi da shi kaji annabi baya irin wannan shari'a wannan shari'a ta bage ta ubangiji ce gaba ki danta haka wato dabba yanzu yanzu mun kanan dukan mu yanzu za mu ji wani ƙara in ƙarar ta yawa ba za ka san lokacin da kowa zai karɓe ba ubangiji haka ya ce mu da wannan tsoron ka duba gani adam musa mushi ne kawai ya yi wani yamma amma yana ganin maciji da ɗabi'a ɗabi'a da ma ɗara da tsoro maciji ya gani kawai wallahu dubira wallahu akai kawai duniya da baya kuce wannan ɗabi'a ce to daga wannan shine hidayatul fitra haka zalika ilimin sanin Allah ilimin sanin Allah ba wai wani ilimi ne da za a je a ce wai wani wani sai wani sai wani wato irin sophistication mathematics sanai gani ba wai sai an wani an wani an wani wata kwakwalwa in dai wato bai samu jirkicewa hankali ba idan aka gaya musu to dole zai gane cewa lallai Allah fa akwai wanda ya yi shi dole saboda a ɗabi'an a ɗabi'ance ga abinda muka sani duka a duniya wannan ɗabi'a ce na masu hankali duka babu yadda za a yi yare wanda ke wadancan ya ji murya daga nan wurin dole zai ji cewa lalle akwai mai murya babu yadda za a yi an share an share waje ya ta koma shi sharan ba ya ce babu wanda share babu yadda akwai mai ga halittu duka ga su nan ga ban kaya da ta ga kowa an mushi kun nishi a din a wurin kunnin sa bakin sa a wurin bakin sa idan sa a wurin idan sa kuma ce ba wanda yi yau ko babur ya gani ya san in ya rantse ko kafara ba zai ba ko da yi to kaga wannan shi wannan shi ne hidayatul fitr shi da kaje kaje manzo Allah cewa kullu mauludin yulad ala al-fitr eh kowane ne ana haihuwar shi ne akan wato asalin sanin ilimin sanin ubangiji sai dai daga baya saba mutane eh sai dai wannan kaga ba zai sa ya san kuma menene hukuncin Allah ba in ya ga wasu abubuwa kawai zai iya zuwa ya samu wahayi ko ya samu wato rudewa ya fada wasu abubuwa to wannan shine wato hidayatul fitr za mu san meye zai mana amfani za mu san meye zai mana amfani ba sai mu guje shi to sai hidaya ta bishi ne hidayatul tawfiq wannan ma ita ma hakkin Allah ta'ala ce ba ka cewa annabi na irin wannan hidayatul tawfiq shine wato shiriya ta kace a dakar da kai zuwa ga hanya madadici wannan ba aikin Allah ba aikin manzo Allah bane aikin Allah ne ita ma tsabata wato abinda ake magana shine mutum kar ya ji wani akwai wani shamaki ko wani wato wani hijabi tsakanin da shiriya kawai da zaran an karbi ya ji shirya kawai sai ya ji kawai zuciya ta karkata masa ta karkata wato ya karbi shirya din wannan kawai aikin Allah ne aikin Allah ba wai aikin sa bane ka san daga baya idan ina son in yi shi in an karatu shirya to daga baya kuma akwai taimakon da Allah zai mu wannan taimakon baya cikin aiki na yana cikin aikin Allah ne tawfiqin sa ne ina an fahimci bambancin akwai wannan kaga akwai Abu Hasan al-Ashari a zakacin magabatan a sha'ira su sun saba akan wannan babu wajen suka ce wai ubangiji abin da yake yi wai shine halqul qudra yake wai kai sai ya halitta maka wani iko ya baka a wannan ba shi abin da ke faruwa ba abin da ke faruwa shine dama kai ya halitta maka naka bashiya naka ganin dama naka rarrabewa tsakanin gare da abawa to yayin da kake son ka gaza ran kake son ka kama tarafa ka kama dahir to wannan ko sai Allah ya tsinke ka shi kuma wannan taimakon shi kuma aikin Allah ka tarwa ubangiji ne sai ya ga dama ya shirya da kai saboda haka haƙƙin mutum rabon mutum da wannan shiryar shi ne kawai ya kai roƙon Allah da dama aikin sani ya kai roƙon Allah Allah ka shirya da ni ya Allah ka dace da ni shi yasa ka ji ubangiji na ce manzo Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ake cewa yake ce ma manzo Allah kai ba ka shirya wanda ka ba wanda kake so yake ga manzo Allah abin da yake magana kai ba ka shirya wa shirya wa tauhidi to shi ma wannan ka dauka ka ce manzo Allah yana yin irin wannan wannan shi ma shirka eh kamar ka kai wani hakkin Allah ne ka ba manzon Allah manzon Allah baya shiriya ta dakarwa manzon Allah kawai ya ji kawai kawai to kowa ya san imani kawai sai ya ce sai kai imani muzuni a Allah ta'ala shi ke wannan eh shi da ubangiji yake cewa istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yaqulu bainal fajri wa qalbi Allah ta'ala shi ke shafukan tsaba da halka shiriya to da ka shi abinda manzon Allah ke yi ba irin wannan shiriyar yake ba tunanin da zaka nemo suna cewa a nan baya amfana komi ko baya amfana da mahalittu duka sai ka ji wani ya fiya ta kumfan baki ya kamata ya tambaya ya ce wani irin abu ake magana wani irin amfanarwa da mazalar biyu maganan shiryarwa na kasari ake magana matsala baya yi wannan wannan kuma shi mazalar shi da kanshi ya faɗa kuma shi da kanshi Allah ta'ala ya ƙara gaya mushi innaka la tahdi man ahbabta idan da mazala zai iya yi irin wannan shirya da ga Abu Talib ba ya sa Abu Talib yana san shi akwai wasu mutane da yawa da masoya manzo Allah ne da yana shi a zuciyar shi a san su sunka amma haka ne ba yanda iya duka mutu a kafiransu saboda mai saboda wannan katarin na ubangiji ne wannan shiriyar zuciyar ta ubangiji ce saboda haka wannan tawfiki ce hidayatul tawfiq ce kaga muna da hidayatul fitr wal hal sai kuma hidayatul tawfiq ita ma wannan duka hakkin Allah ta'ala ne sai kuma hidayatul iblazi wal ilala hidayatul iblazi wal ilala shine wato shiriya ta a zo a isar maka da sakon Allah a zo a nuna maka cewa fa ga hanyar nan kar ka zo ka ka maka ce zo ga hanyar to wannan shine abin da wato annabin Allah ke yi annabawan Allah duka irin wanda suke yi wannan shine duka wato wanda yake ya dauka da annabawa kaman malamai duk irin wannan shiryarwa suke yi shine kuma Allah ta'ala shi ma tabbatar wa manzo Allah cewa innaka latahdi ila siratal mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki bane to kaga wannan shine ma'anar da ake rabewa tsakanin tsakanin wato gari da abawa amma yanzu na ce maza Allah ai baya amfa da komi kai kuma ka zo ka mura rubu ka ce ai na ba ka mutunci ko ya maka mutum wannan ya ce ka zo ka ka fahimci me ake magana in ba ka wuta zaka da Qur'ani Qur'ani shi da kada wannan innaka la tahdi man ahbabta haka ya faɗa ni ba na mutu abin da Qur'ani ya faɗa ni saboda haka wannan babu wani abin nan wani zai ga ya ce wai ai wai ya ce kun ce ba za a nemi taimakon annabi ba ko ba a nemi taimakon annabi amma kun je kuna neman taimakon lauya kaga shi wannan ba ba ba ba ce ta ta karatu ke yi ba kwata kwata yanzu ya shiga wani wani babu ai ya san ba haka magana ta take ya lalle magana eh ya lalle magana inda ba ba ba da rawani a jikin a kan sama da sai a ce masa komai yana cin ba amma babu yadda za a yi mutum ya faɗi wannan magana kuma ya san ba magana ake ba ya kawo rudani kawai saboda ya kawo wani sallage a kasa fahimtar gaskiya to a haka yanzu a cikin waɗannan abubuwan guda uku hidayatul fitrat wal khalq sai hidayatu at-tawfiq sai hidayatu iblaghi wal ilala anan wanne ne malai yake magana wa adabi sirat al wanne ya kamata ta zama wato nufin malam na ta karshe ta karshe saboda anan an ce saboda manzon Allah Allah ta'ala ya shiyar da mutane zuwa ga tafarki majalisi shi kuma Allah me zai yi da ba wa'azi ne to kaga da wannan shine wato aikinsa wato shi wato tunda Allah ta'ala dama yayin alƙawarin zai dinga lokaci bayan lokaci loto loto zai dinga aiko da shari'a a cewa yayin wa'in ma atiya lakum min hudan faman ittaba'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun in dai shari'a ta zo muku to duk wanda ya bi shari'a ta to shari'ar Allah ta'ala shine ya aiko manzanni da littafai saboda haka duk wanda ya bi manzanni da ya tsira wanda ya bi manzanni ba to kaga kaga bai tsira ba to wannan shine shirin da da malaka magana yana magana hidayatul iblaq wa dilala shi shi yadda matsala da iya baka kawai shi ne ya gaya baka eh wanda kuma kai ma abin ka na malami abu ya abin da zaka iya kenan iya abin da zaka iya kai wa'azi ya shiryu ko ya kishi riwa wanda tsakanin shi da malicin sa zai je akwai ranar kin dillanci kuwa zai je ya ga a gaskiya aka gaya masa kokari aka masa mala yace as-sirat wahada bi sirat al-mustaqim as-sirat al-mustaqim kamar ki madaidaci shi ma ka san yanzu wannan sai abin na da ba cikin kudi kowa yanzu zai wace maka ayar tashi hanya ita ce hanya wadda da to abin ba wai ba da awa bace Allah ta'ala ya riga ya bada wato ba biki ba wani da ake gane wannan tabarki madaidaci ne wannan tabarki ba madaidaci ba madaidaci bane ba kuma kaga shi sa mai mai alabi mai alabi kaga shi ne ba ta ma lokaci ba yace in kaga mutum na cewa yana kira zuwa ga sunna to wannan wannan dan sunna ne kuma tabarki madaidaci ke yi to kaga yanzu ba san zuciyar ke yi ba amma idan kaga mutum na cewa zo a zo a dini ga wani ana cewa cewa mai shi a ai idan wane ya kawo maka wata shirya to wai ka amsa wai a babu husnul banni haka yake faɗa wai a karba a babu husnul banni ya ya husnul banni take husnul banni wai take da zato wai ya kawo wata shirya wai shi annabi in ya kawo shirya annabi ma suka kawo shirya wani kishi in suka kawo shirya wani na karba wanda baka da yarda kai dole karba saboda wannan wani bangare na imani amma idan wani ya zai kawo wata shirya to za ka karɓa da min babu husnul zanni wai ka ta musu da su to wa yace ake ta musu da su asali wannan addinin ba a magana wani kyau daga to tabbas take kisa ubangiji yake ce yake ce mawza Allah ka ce hadhihi sabili adu ila Allah ala basira basira shine wato ilimi da tabbas ba ka ce wani husnul zanni ba a magana husnul zanni ko dai ya kira zuwa ga tabbas din shi ma ko kuma ya kira zuwa ga rashin manta ba za a bi shi ba ya kira zuwa ga wani ɗariƙa sun sadi ko wata tamarkin sa ko wani zai lalle Qur'ani wa Allah wasta kawo ala tariqati yace tashi da tashi da gidan to kaga wannan wannan ilhari ne kangara ce a fasar ba inda zai samu la da bakin manzo Allah la a bakin magabata la a bakin kowa sai sai a shi a wajen sa sai haka ba zai yi zama shirya ba to idan kanta asraqul mustaqim ya kamata wato ita ma mu bibi ayoyin Qur'ani mu ga meye alawar siratul mustaqim asraqul mustaqim ita ce tabarki da Allah ta'ala ya ma ya yi ma bayan sa ni'ima ta nagari duk bayan sa nagari da ubangiji ya masu ni'ima ya ni'imta su hanya bare da ci hanya bare da ci kuwa wato ita ce hanyar annabawa hanyar siddiqai siddiqai suke mu annabawa sai a shuhada sai a salihai a salihai su ne wato malakatan bayan Allah in ko wannan kuwa shi ita take zuwa ba abin da take dama Qur'ani hakimu ne bai rarraba bayani ne kana zuwa can fata ba ba sai da nisa ba صراط الذين انعمت عليهم to kaga sai ba za baka ba hanya wanda aka rubuci da su ba kuma bata tuba eh yau da ka in ina sirat al-mustaqim sai ta sirat alladhina an'amta alayhi sai ya ga maka wace shi ita ce tafarkin wato wa'anda Allah ta'ala ya musu ni'ima shi ma wannan in baka gane ba sai ka koma can ka ƙara bibiyar ayoyin Qur'ani wala annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ahsanu tafwida idan da atanahu min ladunna ajran 'azima wala hadaynahu siratan mustaqima ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هذا wannan a wato waɗannan jeren jiyar ayan Allah ta'ala ya gaya ta gama gaya maka mai shirya sa to da aka kuma duka mu wannan ayan to ina sa ran insha Allah ta'ala ba za ka ka maka wata shirya ba shi da karshe Allah ta'ala ba ya kawo ayatin zalika al-fadlu min Allah eh saboda ka gane cewa wannan falalan ubangiji wata shiriyar da za ka same ta yanzu ubangiji ne zai kawo maka da ya kawo maka ita Allah ta laki sawa annahu fa'alu ma yu'adu nabi idan da sun sun aikata abin da ake musu wa'azi ake cewa ku aikata la kana khairan lakum da wannan ya zama alkhairi a wajen su wa ashir da fita da wannan ya zama mafi karfin abin da zai tabbatar da su akan shiriya Allah ta'ala sai ce to inda sun yaka idan la atayna hum min ladunna ajran azima da mun ba su kola da riɗi riɗi mai girma wala hadai na hun sirata musa tsima kuma da mun ci gaba da fiye da su tabarki madalici to wai Allah ta'ala kare maka haka me ya ci barki madalici sai cewa man yuti Allah wa rasula duk wanda ya yi ma Allah da'a yin manzon shi da'a kaga ba wata wani ba to da ka baka cewa a ma wanda da'a sai da'a shi ta dace da da'a ga Allah da manzon shi wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a an-nabiyyi an'ama Allahu alaihi duk wanda yi ma Allah da mazan shi da'a ko yana yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima minan nabiyina daga annabawa wasu siddiqina da siddiqai wa shuhada ila shahidai wa salihina da kuma salihai daga cikin bayan Allah wa hasuna ulaika rafika Allah ta'ala yake ce ma da da wannan tawaga tawaga sai ta ta yan madanda dalika al-fadlu min Allah yace wannan fadlan daga Allah wa kafa billahi alim wato me me ba kan cewa anya waje da ci ni'ima ce fadlan daga Allah ba ba dabara ka bace kaga wannan ita ce hidayatul tawfiq da muka magana hidayatul tawfiq sannan kuma abin da zai sa ka tabbata akan wannan tafarki madaidaici shine wato kayi nayi barna bari ma Allah ta'ala Allah kuma shi kuma ya aiko maka manzo dan haka in kai ma wannan manzon da'a to yanzu ka bi tafarkin da Allah ta'ala yake so a bayan sa saboda haka in ka kana awamirin nabi wacce sinabi nawahi shi da asalin hanya hanya madaidaici wanda ya bi wannan hanyar to kaga baya kan tafarki wani mutum saboda haka wato babu wani a cikin mahalukai ba wani wanda yake a cikin wanda Allah ta'ala ya yi shi jini da tsoka a cikin wanda muke ganin su ido da ido yanzu a wannan zamani ko a zamanin baya ko ma kafin kowa lokacin annabi adam in dai kai ba annabi bane babu wani wanda zai zo ya ce wai yana da wata shiriya da wata annabin Allah Allah ya saurare shi babu shi sannan kuma yanzu bayan an riga an aiko manzon Allah in dai ba so kake ka mishi kishiya ba babu wani da ya ce wai yanzu dole sai an masa da'a an mishi da'a da'a ta bai daya in ba mazan Allah ba mazan Allah shi ake mishi abba'atul mutlaq eh cikakkiyar da'a shi wato a kar bin shi shi ne kawai shirya amma kowa ya ce wa aka yi kaje ka duba gani kana da dama yanzu kowa ne ne shi yanda ya kai ga watan balantansa in ya faɗa magana ka ce malam ina da ni amma mazan Allah shi cewa aka yi bin sa shi ita ce da'a ita ce kuma da farko wa in tudi'uhu tahtadu in ka basa da'a ta kun shirya amma shi shi su malamai ta ga cewa sai sun dace sai sun dace sai sun dace da wato abin da manzo Allah ya nuna shi kaga wannan yana ƙara nuna maka cewa dole sai mun wato mun miƙa wuya ga ga shari'ar manzon Allah kar mu kawo ta shari'a sai mun miƙa wuya ga tafarkin manzon Allah kar mu kawo ta tafarki sai mun miƙa wuya ga wato abin da manzon Allah ya mutu a kai shi da sahabbai kar mu kawo wata aqida ko wata magana ko wani abin da za bauta ba Allah da shi a aikace duk wanda ya fita da'a mazan Allah to kamar yanzu ya kanya kansa ne ya kanya kansa ya shi da kansa ya kanya kansa daga daga tawaga ta yan madalla tawaga annabawa da ake magana da manzanni da annabawa da shahidai da siddiqai da salihai duk wanda bai so a cikin waɗannan tawagan ba to ba shi ba yana cikin tawagan ɗan hannun hagu to ko in ko baka bi shiryan manzon Allah ba to ko ba za ka samu ba za ka fita kanka a wannan tawagar ba wannan shi ne abin da Allah ta'ala yake gaya ba wa yuti Allah wa rasulullah wanda yayi to kaka sai in kai wancan tawagar za ka ga ba za ka samu wannan sakamakon idan baka yi ba ba za ka samu wannan sakamakon ba to kaga lalle ko ba zai asara kwarai da gaske ya zama a tashi a lokacin da za a tashi kiyama za a ba kowa sakamakonsa za a ba shi kowa littafinsa a hannun dama amma shi kuma ko za a ce ku shiga cikin tawaga ta manyan mutane na gari kai ka samu kai za ka ce tawagan manzannin Allah baka cin tawagan nagartin bayan Allah baka cin tawagan siddiqai balle shahidai Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan shari'a ta ta annabawa ya tabbatar da mu wato akan wannan tabarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an lura akwai mana ya ta kawo wasu bihi bihi bihi akwai wasu wata ilimi da ya dan da yake a kulla a cikin warware shi kila zai dan sa wannan zaman ga kuma wani zama ma na gaba za mu gari kwarai da kasar mutum da magana in an lura a ga mana ya ta kawo sharha bihi dinahul qawim wa hada bihi siratan mustaqim wannan bihi bihi bihi wannan bihi ana magana wato Allah ta'ala ya haskaka addinin sa ne kake saboda aiko manzon Allah ya sanar shaida mutane ta barke sa madaidaici saboda aiko manzon Allah saboda manzon Allah shi shi ya tada wannan sakon to wannan bihi wannan ba wani ake ta ba usabiyya ba usabiyya wato bisabi bi'tatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda aiko shi to abin da kawo wannan asali ya kamata ne wannan bayanin da za mu yi ne yanzu a inda malai yace alba'ithu rusula ilayhi li yaqamati al-hujja alayhi a cewa Allah ta'ala yana yin wani abu saboda wani abu wannan wani wata matsala ce mai sauki da ya kamata da kamata ci an rabu ba amma wani abu da ne maka mamaki ko sai aka rabu akan ta kuma da suwa da su magabatan mu waɗannan wanda suka kawo addini a wannan kasar Allah saka musu alkhairi a sha'ira kuma yana daga cikin abin da shi jagoran nasu kusan jagoran nasu abu hasan ashari muhammad ibn isma'il abu hasan ashari yana da wato zango guda uku na na wato da'awa da yi akwai zangon itidali shi ba mutum da ya lokacin da ya tashi saboda aljubai wato mijin mahaifiyarsa ba wai babansa ba mijin mahaifiyarsa to shi din ba mutum da ne babban malamin mutum ne to da ya tashi sai ya tashi a karkashin sa shi ya musu tarbiyya saboda ka sai koya musu duk fadarar mutajila duk a ce Allah ya faɗa musu sai su sai ba sai koya musu wannan su mu Allah ta suka bori to bayan nan sai ya rika ganin cewa kamar wannan fa abun ta yi yawa kullum Allah ya faɗa magana Qur'ani manzon shi ya faɗa magana ita kada tawa sai ya je wasu ƴan kwanaki ya ya keɓe kansa wai yana son yana neman shiriya kai da neman ka wurin malamai ka je kai kadai to da tashi kuma sai wannan ina gaya mana shi wannan shi wannan wanda ake cewa aqida ash'ariya ina da malam kafa ta yin dan tsokaci akan sa ba aqida ash'ariya ta ce aqida su dan ashiru ashalul masalik wanda wanda sharhi sami shawab babu ina aqida su qawaid to wannan asalin shi ba ash'ari ai wasu ne wani aula kal ash'ari ne to yana da zango da yayi intizali shekara 40 a shekara 40 yana yin ta to daga baya sai abu ya dame shi sai ya ga shi bari eh ya kamata ne ya tasu sauko to da je sai ɗan kwanaki wai ya samu shirya shi kenan sai ya kuma koma kun wata dariƙa ta ibn kulla kullabiya su kuma abin da suke yi shine za su bi da wasu abubuwa wasu sufofin Allah ta'ala da a suke riya cewa hankali ya nuna akwai su shine waɗannan su guda uku da game mai kawai ya kawo sa a samu al'ilmu albasar waɗannan su guda uku to da ya sauran kuma sai sai a shi sauran duk bai tana shi to da hankali bai nuna to wannan shi ne wato aƙidar da har yanzu zaka ji ana cewa yan ash'ariya wanda sai kan ajiyar na aƙidar ce to amma daga baya shi gara zai da su ma sai ya ƙara barin wannan aƙidar saboda a lokacin a wato koyarwar imamu ahmad ta ta yi fadi kwarai da gaske ta iso shi daga baya sai ya bar wannan aƙidar ya rubuta wasu littafi al-ibana al-usul diyara da kuma lisadu ahli kadar a nan sai tabbatar da wato wato duk wasu abubuwa yana can baya tabbatarwa sai ya bara a yake shiri yanzu ya yarda Allah yana ji Allah yana gani irin tashi Allah yana da hannu yana da kafa yana da ido ya yarda da wata auren tabu har yake kuma tabu ne tana da hayar ya kamata ba talabin sun ka duba to da kaga to haka kaga yanzu in an ce ash'ari ko ma'ana maganar masu a gidan ash'ariya na zangon na ukun nan ba ana maganar zango na biyu to saboda haka to yanzu zamu magana kan zuwa sha'ira da sahaba kan wannan wannan masala to mu dawo kan wannan bihi da muke magana anan abin da muke abin da muke sama faɗa shine wato Allah ta'ala yana yin wani wasu abubuwa saboda Abu Hasan Abu Hasan al-Ash'ari Abu Hasan al-Ash'ari eh shi al-Jubai al-Jubai sunansa Ali ibn Isma'il Abu Hassan al-Ash'ari to sai wato abin da muke magana kaga nan mala ya ce bihibi a can kuma ya ce mana alba'id da rusula li iqamati hujja kaga Allah ya aiko manzanni saboda me saboda wani dalili dalili shi sai da hujja Allah ta'ala ya aiko manzan Allah saboda ya haska mana addini Allah ya aiko manzan Allah saboda ya shaida mu zuwa ga kafirci bane da to a sha Allah yana yin wani abu saboda wata hikima zan yi wannan bayanin ta dan kubi zan ta kokari wato fara asalin aqidar ce ta ahlus sunna sannan za mu je mu shiga saboda ana jira ta da ɗan lafiya kwarai da gaske har yanzu muna kan muka ɗan wasu ɗan wa'azi suna wanda suke kan wannan aƙidar albai mu sani ba suna kima mutane gaskiya ba daidai ba amma in Allah ya ka fahimce ta za ka fahimci da aka dusa wani magana ce a sha'i ake yi farko sai da tsammani suke da gaskiya amma ba su da gaskiya yanzu dai an fahimci cewa Allah ta'ala yana yin wani abu saboda wani Allah kaga ya aiko mana manzanni na farko saboda su haskaka mana na ta farko yake kaga yayi wani abu saboda wani abu saboda me saboda wancan abu Allah ta'ala ya aiko manzanni saboda tsayar man da hujja kaga ubangiji yayi wani abu saboda wani abu sannan wannan kaga bangaren shari'a kenan bangaren rayuwa kuma bangaren kaddara abun da yake tsarawa a rayuwa ubangiji ya halicci wasu abubuwa saboda maslahohin bayinsa yanzu ubangiji ya halitta mana ruwa idan muka sha da wannan ruwan muke jin wannan kishirwar mu ya tafi to kaga ubangiji ya halitta mana ruwa saboda maslahan bayinsa su sha kaga ubangiji ya yi wani abu saboda shi kenan ubangiji ya halitta mana abincin da muke ci saboda maslahan bayinsa in suka ci abinci su gode masa kuma su yabe shi abin da abin da ya dace su bauta masa kaga ubangiji ya yi wani abu saboda wani abu ina dan tafiya hankali saboda na ka amince wannan mai masalar ba ka zalika a shari'arsa ubangiji wani lokaci yana yin wasu abu saboda abu in ga ubangiji ya halicce mu saboda mu bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya faɗa a cikin qur'ani wato dalilin da yasa ya halicce mu saboda mu bauta masa ba halicce mu dan ka liba kuɗi ba gaya liban kuɗi ta kasance wato wasila ce amma an halicce ka saboda ka bauta ma Allah mutum ya mutu a diyan da ya kai da tara kuɗi da wata ma Allah mutu ubangiji dai bai wato bai zo da asalin abin da aka halicce shi saboda wani abu kaga ubangiji yanzu ya haɗu hikimar da ta halice mu ita ce bautar sa yawwa sannan kuma ubangiji wani lokaci ya halitta mana wasu wasu kamar rana da wata da dare da rana misali yanzu yau da in goban ta yi babu ce ana wata a canja da ta yi lamu an da sini da wani kusa wanda za ka ji ubangiji ya ce saboda ku kaza saboda ku kaza saboda ku kaza to wannan shi ne gidan ahlus sunna sannan wani lokacin ubangiji yakan kiyo wani abu saboda wani abu ubangiji wani lokaci kawai sai a ce ai ba dan baya ra ranar nan ba ubangiji ba sai ana ruwa ba muna fara sai ana ruwa kaga ubangiji wa saboda rahamarsa da yake da shi ma yara sai saka da ruwa inda ba dan su ba da sai ki kaga ubangiji wani lokaci yana yin wani abu saboda wani abu haka zalika wani lokaci ubangiji sai sai zirka kai mu da azaba da mu da istighfari kaga ubangiji ya ki mana azaba saboda muna istighfari kaga yana kin wani abu saboda wani abu wannan ko shine abin da wato ya faɗa a Qur'ani Allah ta'ala na cewa laula rijalun mu'minuna in ba dan wato akwai wasu mazaje mu'minai ba wani sa'un mu'minat da wasu mataye mu'minai lam ta'lamu wa takum sansu ba an tabauhum wa tusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilm wato kar ku je ku dirka ku dirka ke su sai wato ku ji alhakin mutuwan su ya hau kan ku ku sani mu saboda rashin sani da ku sani ba Allah ta'ala yake cewa liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha sai ce law tazayyadu inda sun rarrabe su lau ta zayyanu na azabna alladhina kafaru minhum azaban alima da kafiran cikin musu azaba mai tsanani yanzu me ubangiji me yasa ubangiji bai azaba ba saboda a hadis ne kaga ubangiji ya ki musu azaba saboda ba a musu rabu ba to ubangiji na kin yin wani abu saboda wani abu shi ma ana jin wannan shi ma ya fi biyu insha Allah saboda haka wato abin da nake son mu gane anan ubangiji wani lokaci yana yin wani abu saboda ta maslaha ubangiji wani abu saboda ta maslaha saboda wata dalili saboda wato wata hikima wannan maslahar da wannan dalilin wannan wata macin ma da ake son a cimma a qur'ani muna kiranta hikima qur'ani suna muna kiranta da yaran shari'a ko yaran malaman aqida suna kiran wannan abin hikima hikiman da Allah ta'ala ta yi kaza saboda kaza hikiman da Allah ta bai yi kaza ba saboda kaza wannan ita ce abin da malamai ke magana idan kuma hikimar sa tana cikin halittarsa tana cikin kuma umarninsa da halinsa wato duk yadda ka gani kayi ubangiji ya yi ka yadda ya yi ka sai ga akwai wata hikima kuma da ya hukunta ya sa ya yi ka haka yanzu yadda ya yi ka a Najeriya haka ubangiji akwai hikima da ya sa ya yi ka a Najeriya wannan a halittar sa kenan haka umarnin da yake bamu qur'ani ko sunna da da da gaskiya ne gaskiya ne kaga wani kaga za ka ce hikima kuma hikimar nan a gane cewa ba wajen ta fahimci komai ba amma dai wannan mutsalaka na ahlus sunna kenan yadda suke matashiyar ahlus sunna shine na fahimci hikimar ban fahimci hikimar ba kayyadar Allah baya yin wani abu sai da hikima Allah baya kin yin wani abu sai da hikima kar ka ce wani ya ba a yi gari ba akwai hikimar da yasa ubangiji ya yi ka baki kar ka ce kashi ya ce ya ba a yi shi baki ba akwai hikimar da ta sa kar ka ce ayi me yasa aka yi ka a Najeriya a akwai hikimar da ta sa ubangiji duk abin da yake ba ya shi tuzafar ba ya shi kawai haka kawai kawai karatu duk abin da ga yayi wato akwai hikima akwai hikimar da yasa yayi ta to kamar da na faɗa a wannan babu na ga kokari wai in yi bayani na tabbatar dai an gane wannan matsalar da insha Allah za mu shiga dauji in muka kwana kuma na san in muka sake dawowa kuma za mu wannan ko lokacin ko lokacin to a wannan babu wanda suka fi bacewa a kanta su ne a sha'ira wanda ya saka mana addini kasan su abin da suke faɗa kuma wannan ya daga cikin duk da ɗazu na faɗa muku cewa shi wannan Ali ibn Isma'il Abu Nasr al-Ash'ari ya dawo kan ahli sunna ga yari garau a wannan rubutun da littafin nasa guda biyu to amma akwai wasu abubuwa da bai iya bar su duka ba akwai wasu abubuwa da bai iya bar su duka ba kamar sirrin al-ghadab al-mahabba har da ya koma ga Allah yana yin tawilu daga ciki kuma akwai wannan matsalar ta at-ta'lim fi af'alillah ta'ala haka ba da kiranta hikimomi a cikin aikin Allah to shi baya bai dauka daga ciki akwai at-tahsim wa at-tahmil za mu yi insha Allah mu da yusuf bayani kan wannan tuda a kace na'am almuhim dai shi Abu Nasir Ash'ari ya daga cikin wannan wasaqiyinsa da wannan da ya saura kuma har yanzu a sha'ira wannan kusan jin tabasu za ga akan ta suke akan da suke kamar da zamu zo mu kawo misali daga daga ashalul misali wannan wanda ake cewa kanin shi misbah al misbah to shi a sha'ira sun bace akan wannan suka ce a ubangiji fa baya yin wani abu saboda wani abu su baya yin wani abu saboda wani abu saboda wai wai kamar ka ce yayi wani abu saboda wani abu kamar wani abu misal ubangiji kuma wadaci ne wai kamar cewa kake wai ubangiji ya nakasa in ka ce wai yanzu misali na roki Allah ya Allah biya mun bukata ya biya mun bukata yanzu yanzu biya mun bukata ka zama kasa wajen sa amma me yasa biya mun bukata saboda addu'an da nayi to amma so su fahimci wannan irin wannan matsalar ba wani kace ubangiji yayi wani abu saboda abu wani abu suna yin rabi ma mu'tazila ne su mu'tazila akwai wannan magana da suke yi na mu ladabi ga Allah su magarin su ƙara kawo ma ubangiji su tsarkake ubangiji sai kuma suka dan balle ba shi za wato ko ko addini zaka yi ko wato rabi zaka yi in za ka yi wani rafi ma gami sha'anin addini kar ka tsaya ka ce wai za ka yi da tura hankalinka hankalinka zai iya shiga da wuce mai sabi ma bai gane koyi ba ka dinga bibiyan qur'ani da sunna daga baya babu laifi ka hada da da hankalin hankali ke tawa ba hankali wanda yake batacce ba to wannan ya daga cikin wato abinda shi malam wannan abu hasan ashari ya ya karkace akan ta banda shi kuma akwai jahamiya da kullabiya da ba wannan ra'ayin daga wurin kullabiya ya sabe wannan ra'ayin daga shi wannan ibnu kullab bai same ta kusan ita ce a da asha'ira suke zaka ana cewa asha'ira ko ash'ariya kullabiya saboda aqidar gudu gudu guda ɗaya ce kuma wannan ita ce aqidar wasu daga cikin malaman fiqh wasu daga cikin malaman fiqh musamman yan zahiriya wanda ba su san a kiyasi ka san kiyasi ai ana yi ne wajen a gane kiman da Allah ya sa ya sha'anta mana kaza wani misali a ce kiman da Allah ya sa sha'anta mana haramta giya shi da a kiyaye maka hankalinka to duk abin da ko zai sa hankalinka ya bushe shi ma ya shiga wannan ma'ana ai kiyasi ne wannan to in to da ba ai ba za a fita magana kiyasi sai ka gane kiwon da Allah ya sa ya wani ya baka hukunci ya ka isa da hukunci to suna ma wanda ba su kiyasi kamar su zahiriya sai su ga kawai su ba ruwa ba mata ko fita da wannan daga shi akwai ibn hazm zahiri eh ibn hazm zahiri malamin sunna ne malami ne wato wanda yake duk malamin sun yi tsaya kai na sunna amma ya samu zabi akan wannan bai ce kadai zabiyarsa ba za ka nuna lokacin malamai suna kawo sa cewa jahili ne ko ashari ko abin da ya kama da wannan saboda galibi yana tare da su waɗannan mutane wajen aƙidun su wajen yin kawo da sababin Allah da kuma kan wannan matsalar bidat kuma wannan ita ce wato mazhabin al-Imam Bakilani Bakhtiyari dama bayan mutuwan Abu Nasir Ash'ari suka raya Ash'ariya kusan da ya kamata a ce bayan za a daina cewa Ash'arira a koma ana cewa Bakhtiyariya kawai saboda da Al-Bakhtiyari da Abu Hamid Ghazali da Shahrastani da al'amidi waɗanda mutane su suka rayar da da isra'ili waɗanda mutane su suka rayar da ashariya baki da duk su suka yi rubuce rubuce sosai ba suka sa ba ma shi asalin abu na sanar ashari haka zalika al'amidi shahararsa ne wannan shi da akidar sabanin sabanin mu'tazila mu'tazila da maturidiya maturidiya kuma su ma sun ashairan ne suna tare da ashaira yan mabiya maturidi an abin da ya dan saba musu dan kankani daga ciki akwai wannan matsalar su kuma suna tare da ahlus sunna a wannan babu wannan matsala ta at-ta'rif ko al-hikma eh ko ce akwai mu'tazila su kuma wannan kaga bangaren su kenan wanda suka saba kan wannan babu a sha'ira magabatan Allah ya ji kansu sai kuma ibn hazm zahiri daga cikin zahiriya daga cikin kuma akwai su su ba khilari su al-amili su shahrastani wanda suka kira su kenan da abin da suka rubuta al-tahmi su kenan wanda ya sa musu kuma akwai mu'tazila sai karramiya sai kuma maturidiyya sai kuma mu ahalus sunna jama'a a mutazila da maturidiya mun da su karamiya sun yi daidai da ahalus sunna ne a dunkule a duka kare yaran nan malamai malamai suka ce wa da ya daidai da ya yi baki da ni a dunkule ko ya daidai da gaskiya a dunkule ana maganan a dunkule amma an kawo kulla kulla to shi ma ya dan bauɗe wani lokacin suka ce kaza bil jumla to ba abu tafsiri bane maganar malamai haka wani lokaci mutum da ya rika gane yaran malamai sai rika karanta ba daidai ba mu'tazila da maturidiyya suna tare da ahlus sunna a dangane amma ba billa billa ba su ma akwai inda suka dan kowa aka dan buɗa Allah ta'ala ya yashe da mu amma abinda wato galibin manyan malamai suke malaman hadisi malaman tafsiri malaman fiqh su maliku su imamu ahmad su imamu shafi'i su abu hanifa da sauran manyan manyan magabata na gari abinda suke akan ta shine Allah ta'ala yana da cikakkiyar ilimi ga bayan game da bayansa kuma yana cikakken ilimi game da abin da yake saukarwa na shari'arsa saboda haka duk abin da kaga ubangiji ya yi ko ya saukar ko ya halitta to ubangiji yana da wata hikima isasshiya ga abin da ya sa yi wannan abu ko abin da ya sa yi wannan umarni da wannan abu ita kuma hikimarsa hikimar Allah ta'ala shine dalilin da ya sa ubangiji ya yi wani abu ita ce hikima shine al-ghayatul maqsuda dalilin da yasa ubangiji ya yi halittar ko ubangiji dalilin da yasa ubangiji ya yi umarni ne to ita ce ake kira hikima wannan a dukkan ina ƙara faɗa maka da ahlus sunna wa jama'a ne sannan kuma ita hikima sifa ta Allah wato ai kaga muna cewa alhakim to alhakim mai hikima daga alhakim kuma za mu ƙaro siffan alhikimatu a ciki hikima to daga ita wato siffan hikima siffa ce ta Allah ta'ala lazimatun nan wato Allah ta'ala bai taba zama mai hikima ba wannan ba a shahira sun sun a wannan matsalar da sun an kauce akan ta ina da sa gane ta ina da kana ta wato Allah ta'ala bai taba zama mai hikima ba kamar da Allah ta'ala bai taba zama wai sai da ya halittun bayi ne ya zama shi Allah ba bai taba zama sai da ya halittun bayi ne zama Allahul Alim ba dama san shi Allah ta'ala shi abin bauta ne ya dace a bauta masa mai ilimi ne masani ne mai ji ne mai gani ne mai hikima ne kuma ba wai daga baya da ubangiji samu waɗannan abubuwan ba kuma duk yayin da ubangiji ya ce yayi wani yayi wani abu akwai wata hikima gami da halittarsa ko kuma gami da umarninsa da halinsa to ana ganin tasirin hikima yanzu ka misali da hankali kawai zai iya gane me yasa aka halatta mushi aka halatta mushi biya ai kuma ana ganin ta sannan kuma idan ya ƙara dubawa zuwa ga dan adam zai ga me yayin hikima da yasa aka mishi kullun sa inda kullun sa yake ai zai iya gane wannan to da ita wato tasirin hikimar ubangiji ana iya ganin ta shi ubangiji mai hikima ne tun tana tare ba wai daga baya zai mai hikima ba ubangiji mai kamala ne sabani su a sha'ira ubangiji ba wai sai da ya maka wani abu na hikima ne ba ko aka ga wata yayi wani abu na hikima sai ya zama mai hikima kamar yadda kai yanzu sai yayin da ka koye wato kira ka zama makerin amma ubangiji yayin da kai ya maka wani baiwa to ba wai da baiwa da ya maka bane ya zama shi ne baiwa ne dama sai mai baiwa ne shi to ubangiji da in yi wani abu da aka ga hikimar ubangiji misali ga wata halitta ka ce kai wato sarki ya tafi daga wanda ya wannan halitta to ba wai dama ya aka kai saboda wannan halittar ba a dama sai shi ya da cikakkiyar kamala ya kuma da cikakkiyar wadata ya yin ko bai yin ba ka gani ko ba gani ba dama ya da wannan wannan akan ta kuma sun ba shayira sun sami sun sami wannan shine wato agwaran mazhabin ahlus sunna wal jama'a ahlul hadisi akan wannan wannan masalan cewa Allah ta'ala yana yin wani wasu abubuwa saboda wata masala wasu masaloli ba wai kawai wato mahdul mashi'a ba su a sha'ira suna cewa wai ubangiji in yayi wani abu kawai yana yin sa ne kawai da agwaran ganin damansa ba da tsagwarar hikima ba ai kaga ba a cewa wanda yake da ganin dama ko wanda yake da nufi mai hikima ne ai hikima da kuma nufi daban amma sai sai sai wa ubangiji in yayi kaza baya yi wani saboda bayan sa misali ce ya saka ya saka mana da wani sama saboda bayan sa amfana su ba sha ya sai musu gidan magana ba ubangiji ya sauka ne kawai da ganin damar sa ubangiji ya riga ya faɗa cewa yana yi wani abu sai wani abu kuma cewa da ya yi saboda mu mu amfana ai ba mu ba wai mu kusa shi ba ba wai wani wani tawaya ne ba wai wani wadatar sa ne muka rage masa ba wai ubangiji sai da ya ba mu ne ya wadata sai da ya ba mu sa ne zama mai hikima a ba haka bane a'a amma dai ubangiji ya yi saboda mu haka kuma ya faɗa lokacin
lokacin ya yi amma dai ba da a babu ne ya yi sai a wani ne da za a yi za mu yi tsayawa saboda in muka faru ta basan a tsaya a zo inda babu almuhim da wannan shine mazhaban ahlus sunna wal jama'a da za mu zo mu magana akan wato waɗanda suka saba akan wannan matsalar musamman su a sha'ira yan gwamnu a sha'ira da suka saba saboda kowa ya san inda inda wato gaskiyar take Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya ganar da mu almuhim dai zan ƙara rairayewa abinda ake magana a ahlus sunna suke cewa shine Allah ta'ala yana yin wani abu saboda wani abu Allah ya halice mu saboda bauta masa kaga ya makasurin halittar mu hikimar halittar mu shine bauta masa sannan kuma Allah ya halitta mana wasu abubuwa da muka ci mu sha misali kamar ruwa Allah ya halitta mana ruwa saboda idan mun sha ya tafiye mana da kishi mu kuma daga baya sai mu kore mu saboda wannan abubuwa kaga yayi wani abu saboda wani abu Allah ta'ala ya halitta mana rana da wata saboda mu iya gane misali da ta'ala mu ajal sunna wal hisab to dan haka ubangiji yana yin wani abu saboda wani abu cewa kuma yayi saboda wani abu ba shi ke cewa wai shi wai ya kaskanta ne sai da ya abu sai ya zama mawadaci ba a'a ubangiji ya baka bai baka ba da ma mawadaci ubangiji ya yi ko bai yi ba dama ta shi mai kima ubangiji dama can shi mai halitta ne ubangiji dama can ya dace abota masa abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya ji mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ta ba insha Allah sai kira sallallahu